أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا mu ci gaba da karatun littafin azkar na Imam Nawawi Muna tashi babin ma ya kudu inda dukulul masjidi babin abin da mutum zai faɗa a lokacin da zai shiga masallaci wani kurujini da kuma fita da gare shi yustahabbu an ya kudu wato an so mutum ya faɗa idan wato zai shiga masallaci an so mutum ya ce أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم غفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك eh to abin da zai faɗa kenan an gane ko eh idan mutum zai shiga masallaci sun mai gudu sannan ya ce bismillahi wa ya kadimu rijlahu sannan sai ya ce bismillahi sai ya gabatar da kafarsa al-yumna ta dama fidduku da auren shiga waya kadimu da yusra ya gabatar da ta'agu fil kuruji idan zai fito ya fara gabatar da ta'agu waya qulu jami'i ma zakannahu ya ambata dukkan abin da muka ambata illa annahu yaqulu sai dai zai faɗa ne abwaba fadlika zai faɗi abwaba fadlika badal rahmatika amma tanzar rahmatika an gane abin da yake nufi ma'ana idan zai shiga zai ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim alhamdulillah allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad allahumma ghfir li dhunubi wa ftahli abwaab rahmatika zai faɗi wannan a lokacin shiga idan kuma in zai fita ne to zai faɗi nan shi ma daga a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim alhamdulillah allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad allahumma ghfir li dhunubi wa ftahli abwaaba to anan daga abuwa ba in yace abuwa ba sai canza ba rahmatka zai ce ba sai ce abuwa ba fagalika a wajen fitowa kenan nan kawai zai canza ce fagalika yau in zai fito ba sai ce fagalika in kuma zai shiga shine sai ce rahmatika amma duk zai faɗi wannan addu'o'in ne gaba daya an fahimta abin da ake nufi yawwa rawainahu an abi humaydin an abi asirin radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam yace idza da kala ahadukum al masjid idan ɗayan ku ya shiga masallaci fa yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam mai salati abu saman zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yakul sanan ya fada Allahumma bta'ali abwaab rahmatika ya Allah ka bude mani kofofin rahmarka wa idza karaja idan kuma zai fita fa yakul ya fada Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ina roƙonka daga falalarka rawahu muslim muslim ne ya rawaito ya rawaito wannan wannan hadisi shi sai ya cikin ingantaccen hadisin sa hadisan sa na littafin sayyid muslim wa abu dawud da abu dawud da nisai da nisai wa ibn majah da ibn majah wa gairihim da wannan su da asani da sayyid da isnadi ingantacce walaysa fi riwayat muslim amma babu a cikin riwayat muslimu wato fal yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya salati abu saman Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi riwayat al-baqi wannan shi yana cikin riwayat sauran baki ne gaba daya zara ibn sunni ibn sunni ya dada fi riwayati a cikin riwayarsa wa idza kharaja idan zai fita kuma fal yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama abu saman zalla sallallahu alaihi wasallam wa yaqul yace allahumma a izni min ash-shaytanir rajim sai fa wannan aja idan zai fita wa rawa hadhihi ziyada ya rawaito wannan dadi ibn majah wato ibn majah shi ya rawaito wannan dadin da aka yi da ibn kuzaimata da abu hatim da ibn hibban bi kasar al-hayi da kisra nan ta hayi fi sahihi ma a cikin gaskiyan hadisi وروينا أرويت عن عبد الله بن عمرو بن عاصم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سؤال شي من قال صلى الله عليه وسلم يا كان شيء إذا دخل المسجد إذا زي شيء مسلاتي يقول زي شيء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم zai faɗi wannan addu'a kala sai yace fa idza kala zalika idan ya faɗa haka kala shaytan sai shaytan yace ku tiza min nisa ila al-yawm kai an kiyaye an kiyaye shi daga gare ni da sauran ranakun gaba ɗaya ma idan ya faɗi wannan addu'a ma'ana idan ya faɗa lokacin da shiga masallaci sai an kiyaye shi dukkan mawunan gaba ɗayansa an kiyaye shi daga gare shi wannan hadisi ne kyakkyawa Abu Dawud ne ya rawaito shi da isnadi kyakkyawa a rawaito kuma fi kitabi Ibn Musanni daga littafin Ibn Musanni Anas daga Anas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda Allah yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد إذا شكم مسلاتي قال يأتي بسم الله اللهم صل على محمد wato zai faɗi wannan wai za ka rage in zai fita ma zai ce bismillah allahumma salli ala muhammad eh kaga wannan ma an ka faɗa shi ma a rawaito da hakan za ka yi cewa haka warawaina a rawaito as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati abu tamam zalla sallallahu alaihi wasallam inda dukul masjid a wajen shiga masallaci wal khuruj minhu da fita daga gare shi min riwayat ibn amri daga ruwa nan ibn amri aidan koma cikin zance warawaina fi kitab ibn sunni haka nan kuma a rawaito daga littafin ibn sunni an abdullahi bin hasan daga abdullahi bin hasan an ummi daga umminsa an jaddati daga kakarsa kala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza da kalan masjid in zai shiga masallaci hamidallah zai gode wa Allah ta'ala madaukakin sarki wa samma ya ambace ya am ya ambaci sunan shi yayi bismillahir rahmanir rahim wa qala sai Allahumma ghafirli wa ftahli abwaab rahmatika kaga abin da bai fada idan zai shiga dan ya ce bismillah wai za ka zai fita kala yace misali zalika misali ake cewa kala yace Allahumma ftahli abwaab fadlika وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد حقيقة ينكو إذن ينفن زي في ترق مسلاتي تعالى جنود إبليس رنجنا ننت إبليس ذات الشرع كتهو كتهو كتهو كتهو غاشي زي شغا مسلاتي كتهو غاشي زي شغا مسلاتي وأجل بات سيت تجاو ما ندسس تتتهو وأجتما أكسس حرحتو كما تجتمع النهل ألا يؤوسوا بها كمن يدى kamar yadda wannan eh wato na hadu kudan zuma kamar yadda kudan zuma yake haduwa ala ya u ala ya asubiha abu sakarauniya an gane abu sakarauniyar su abu ta shugaban su kenan haka sai ya asuni ana nufin shugaba ko sarauniya da ana kiran shi da ya asuni kamar yadda ai kaga tururuwa idan ta taho wato wannan kai wannan kudan zuma za ku ga duk inda okan ya tafi shi ne suke bi ko su tafi ko duk inda ya sauka su ma dai ana za su sauka su ta bai da ya gaba ɗaya a gurin amma ogan na tafiya duk za ka yi su ma su yi to haka nan za a ga iblis shi ma na kiran sauraron dinanin dukkan aljanun suna cewa ku taho ku taho ku taho ku taho yawwa fa idza qama ahadukum ala babil masjidi idan ɗayan ku ya tsaya a bisa kofar masallaci fal yaqul hey fada Allahumma inni a'udhu bika min iblis wa junudi ya Allah ina neman tsarin ka daga iblis da rundunarsa to fa innahu idza qala hatta shi da ya faɗi haka lam yadurruhu ba abin da zai cutar da shi al yausu al al yaasuf shine zakarun nali shine namijin shi kudan zuma din wanda duk inda ya nufa suke biye da shi wakila amira kila kuma aka ce a shine sarauniyar sa ma'ana sarauniyar kudan zuma akwai sarauniyar su wanda suke bi inda ya nufa haka suri ma yana da wannan abin ko yanzu wancan surin misali yanzu can idan aka kira masu tonar suri akwai ogansu yana nan shi baya fita yana cikin anytime yana can ƙasa to idan ko ai ko an rushe wajen ba gaba idan aka rushe gobe sai su dawo kawai sai ka kuka iske sun yi ba ai shi suri ana rushe shi idan ogan na nan ana rushe shi kawai gobe sai ka kuka iske a koma sun yi shi haka suke eh haka suke yanzu nan zaɓa a rushe wancan rushen gobe sai ka iske sabo sun yi ai yanzu ake tunanin kamar yana tafiya da aljanu ne abu kuma duk mafi yawanci kawai yawa ne yawa ne da ke gare su yawa gare su na ban mamakin gaske lokaci guda za su yi kuma kana ganin su yan kanana ya aka turuwa ka je ka je turuwa da Allah ka aje mata dan buhu kusa da gidan kusa da gidanta kuma ya zama tsakanin gurin da gidan ko da zai ko da zai saba'in ma'ana taku hata ashirin ka je can gurin ka aje buhu na riɗi ka dan buɗa masa shi haka a gani kafin sahi abin da za su ma nan shinkafa na aje nan gurin a cikin ɗaki na sai da suka sai da suka buhu ne gashi amma buhun sai da ya zazzare wai dan ma ba kufa sai ta hikimomi suna jawunan su jawunan su jawunan buhun shinkafa ba a lokacin sai da na je na same su da yake sai an ce ko suna magana da su in Allah ya baka Allah ya baka dama kan dan yi magana da su kila ko za su ji magana kasu wasu kuma ai ba zai suke ba wani kuma idan dan abin nashi na abin ganshi ya dan motsa da sauransu dai haka wanda Allah na baki wannan baiwai na wilaya ko wani abu haka wani kuma Allah na baki idan Allah ya sa su masu ji din to dai ba shi da dai ba ta kasancewa ba shi bane ba sun sun shiga naje na zan zama kan ce musu kai nace dan Allah da annabi ka ku ƙara da umman cikin gida kun ga kun ka kawo min ba mun cikin gida na kai ku wannan ƙara wajen Allah har yanzu ba su ƙara koma ba kin kaga gidansa ne har yanzu ba su ƙara koma ba ba su ƙara koma ba wallahi tun daga lokacin da musu wani abin ga kusan wata biyu amma da kullum in je na dace su da a gurin su ta jida su ta jida a gyara buhu su ayi haka aka yi eh in mana to to kaga ne har yanzu sun abin ga sun tashi sun canza buhu tun da na je na sami kuma ba ma ma cikin gida na zo musu ba a'a daga can cikin din can ɗan taron din su waɗanda suka zo din na ce musu in kuka take ko ƙara zuman cikin gidan nan kau ƙara zuwa min wallahi kau ƙara zuwa min ina sai ku ƙara zuwa Allah shikenan sai kaga ya ga ga aka yi kila ga faɗa abin da zaka faɗa aka wari eh to sai ma kuwa eh to sai ma kuwa ai ai idan akwai turuwa cikin gonar kuma ai carbon carbon eh to mu da tafiya mata su bai gaskiya akwai laifi wannan abu a ji a kakkashe su ko eh kwanda kawai in sun samu ne kawai ka canza sufa malam ka je kai masa magana eh ka canza sufa ka je kai masa magana ina kanin sun dina oho wasu ma ba sa mutuwa ko ka zuba musu magani eh kuma wasu kuma kowa musu magana ma yasin je din wasu kowa musu magana yasin eh eh haka suke ai dama kawai ka canza musu ba mana kai musu magana da ga sun wari sun baka eh eh in kuma kana so ka bar su shi kace zuma ka samu ka samu albarka su shikenan sai ka ce to Allah gashi na bar su a matsayin lada ni ma inda kwaro ko guda ka ciyar ai lafiya ne to babu ma ya kula fil masjidi babu kuma abinda mutum zai faɗa cikin masallaci yustahabbu al-iktaru fihi min zikrillahi ta'ala abinda za a ambata abinda aka so a yayin ambata fi a cikin sa a cikin ambatan Allah madaukakin sarki wata tasbihi da tasbihi wa ta'lil da hailala wa ta'mir da hamdala wa takbir da kabbara wa gairaha da wasun sa min al-azkari daga zikirai wa yasta'ab al-iktisaru an so a yawaita min qira'atul qur'ani daga karatun al-qur'ani a cikin masallaci kenan wa min wa min al-mustahab kuma yana daga abinda aka so fi a cikin masallaci qira'atu hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilmu fiqh da kuma ilmin fiqh wasa'ir al-ururi da sauran ilmai a shari'iyyata na shari'a ana so a karanta a ciki qala wa ta'ala alam dokin sarki yake cewa fi biyutin azina Allah azina Allah Allah ya yi izini fi biyutin a cikin wato wannan gidajen sa wato masallatansa dakunansa an rufa'a a daga wai zikara a ambaci fi a cikin isma husunansa sai ka gani malai na ma ta ba ba za ki la ilaha illa huwa ikon Allah yusabbihu lahu ayatan bihi kuma a gare shi fi a cikin masallacin bulgudu wala asal safe da yamma ina masu wurin safe da yamma ina masu zifa masu zifa masu daga murya shine yurfa'a wa yuzkara a daga murya mana a daga a ambaci Allah fi hasin wato sunan shi a ciki nan kuma ya kace kuma sannan kuma ayi tasbihi bil gudu wal asal safe da yamma ina laga mun safe da yamma kala zo a shiriki da kuwai babu shi babu shi kala kala kala kala kala kala eh ga aya nan wannan fa aya ce ta cikin suratul nur aya ta talatin da biyar. Wazala ta'ala, Allah madaukin sarki yake cewa, wa man yu'azim sha'ir Allah duk wanda ya girmama alamomin Allah subhanahu wata'ala fa inna min taqwal qulub to tana daga tsoron wato hakan yana daga tsoron zukata, ma'ana hakan yana daga tsoron Allah na zukata kenan. Tsoron Allah subhanahu wata'ala na zukata. Wa man yu'azim hurumatil lahi duk wanda ya girmama abin alfarma na Allah subhanahu wata'ala shine hurumata abin alfarma na Allah. Fa huwa khairun shi yafi lahu a gare shi da rabbi a wajen ubangijinsa. warawai na arwaito an buraidata daga buraidata Allah kara musu yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma bunyatul masajid cewa an gina masallatai lima bunyatul lahu dan saboda abin da aka gina a gare su wa ana Anas an karbo daga Anas radiyallahu anhu Allah kara musu yadda an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce lil a'radi wani balarabi allazi bala fil masjid da yabo a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi masajid cewa wannan masallaci la tuslahu li shay'in min hadha al-bawl bai kamata ga wani abu ba daga wannan bawali wala wala kazarin ko kuma wata kazanta ba a gina shi don haka ba kuma bai kamata a yi da wannan abin da aka yi ba inna ma yake da zikirin lafiya da an yi masallaci ne don ambatan Allah ta'ala madaukin sarki wa salatu da kuma sallah wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani kaga amma sai ba ta zikirin Allah wai wani mutane na rasa dake damu abu kuru da mu zuwa cikin gashi na fita wai abu a zo wai a tara ambatan Allah a cikin masallaci eh wani abin da bani mamaki wallahi lafiya au kama kala sura ta kan ko kuma kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rawu muslim muslim ne rawaito fi sahih a cikin gadatun hadisin fasalun fasal wayan bajil jalis ya kamata da wanda yake zaune cikin masjid cikin masallaci an yi wuyar itikafi ne yin itikafi fa innahu yasuhu indana cewa da mu ya inganta a wajen walau lam yankum yamkus illa lahadatan ko da ko bai zauna ba sai kyautawa ido misali yanzu kawai za ka iya zafi a rana ka je ka zauna da niyya za ka yi itikafi kawai ka je ka zauna shi kenan ya kan ka yi itikafi ko da kyautawa ido amma a mazhabar imam shafi eh amma mun kaga a mazhabar imam malik sai ma ga azumi wato sai in kana azumi ma in zaka yi tukafin sai in kana azumi sai in kana azumi kuma an fi shi ma a cikin azumi a ƙarshen goma ƙarshe to shi kuma kowane lokaci kawai ma ka je kuma dire wata ido kawai niyya ne a zuciya kan kai niyya kawai kayi itikafi ma'ana ka shiga da niyyar itikafi to da ka shiga dire wata ido da ka ja ko da aka kula ka zula shi kenan ka yi itikafin da aka yi dai ka ji da niyyar yin haka a mazhabar imam shafi'i kenan bal bar dai hagan ka dauki wannan mazhabi to za ka tafi da niyyar yin haka kuma za a baka lade bal qala ba'd ashabina ce kai bar dai sashen sabon muska ce ya tuhu itikafin wanda kala majira maran kajima kai yana inganta ma yin itikafi ga wanda ya shiga masallaci maran dan ya shuɗe kawai a ce can masallacin can akwai kofa nan akwai kofa kawai ka shiga da niyyar itikafi kuma za ka baka wuce kawai shikenan an karba eh bayan bajin ma da haka ya kamata ga mai shudewa aida kuma cikin zance an yanwaye itikafi ne yin itikafi zai shiga masallaci da ta asiri fadilatu dan ya tabbatar da falalarsa inda hadal qa'il amma ba a wajen wannan ne fadai wal abdalu amma abin da yafi an yi kifa lahazatan sun mai muru ya tsaya ko da da kyautawa ido ne ma'ana kana tafiya kana tafiya kawai kadai kawai kawai to kaga kari dan tsaya da niyyar itikafi shi ma an so haka sannan ya kawuce wa yan bajil zalika kuma ya kamata ga wanda yake zaune fiye a cikin masallaci an ya mura bima ya rahu yayi umanni da abin da ya gani min al-ma'rufi daga umanni da kyan aiki wa yana hayi hannu amma ya rahu daga abin da ya gani min al-munkari daga abin ki dan kana yi tikafi in kaga abin ki ka hana kace kai wani abin bai halarta ba ka hana ayi wa hadha hakan wa in kana al-insanu ko da mutum ya kasance ma'muran bihi abin umanni ne da shi cikin gairil masjid ba a cikin masallaci ba illa annahu ya ta'akara da kauli sai an karfafa zance bihi da shi firman a cikin masallaci siyanatin dan kiyayewa lahu a gare shi wa izaman da girmamawa wa ijlalan da girmamawa wa ikraman da alfarma ga masallacin kala ba da sahabi na sahin sabon muskaci man da kala mazira wanda ya shiga masallaci falan ya tamakkan min salati bai samu dama ba daga sallah tahiyatul masjidi tahiyatul masjidi eh bai samu damar yayi wannan tahiyatul masjidi ba wanda ake wato kaje zuwa masallaci in ma da hadasin ko dai dan hadasi au da shugulin ko wani shagali aw na hauji ko makamancin sa to yin sahabu an ya kula arba'a maratan an so ya faɗi abubuwa guda hudu shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar ka faɗi wannan a maimakon wannan kalle da baka samu damar yi ba fakar kala bihi ba'd salaf yace sajin salaf sun faɗi hakan ne wa haza la ba asli wannan kuma babu laifi da shi ba wai sunna bane ba a sajin salaf ne suka faɗi wannan magana babin inkari babi na inkari inkari na inkarin sau du'a'i da addu'arsa alaman yin shida abu sa wanda yake cigiya dalatan abu wanda yake fatacce kalmar jira a cikin masallaci au ya bi ufi ko kuma yake kasuwanci a cikin masallaci wanda yake cigiyar abin da ya fata ko kuma yake cinikayya a cikin masallaci to babin da zai bayani akan an ki hakan wadda a'i da kuma a mai mummunar addu'a shine wadda a'i nan din shine da yin addu'a ala a bisa gare shi mummunar addu'a kenan da kaga an ce wadda a'i ala to mummuna aka ce wadda a'i lahu to kyakkyawa an gane yawa a kula da kyau ala da lahu nan shi ke bambantawa in mummuna ce alaƙi eh rawaina arwaito fi sahihin muslim a cikin littafin sahih muslim daga abu da yace Allah ya kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami a rajulan wanda ya ji wani mutum yan shi dalatin yana cijiyar abun bata fil masjid a cikin masallaci fa ya kulka fada la radda Allah kada Allah ya mayar da wannan abun alaika a gare ka kada Allah ya mayar da shi a gare ka fa innal masajida lam tubna da haza don masallaci ba gina shi dan haka ba yawa kuma kaga yanzu ana wannan ciki eh yau ana cibiya eh cewa za ka kada Allah ya sa a mai amma wasu malaman sun ce idan a cikin masallacin ne aka ba abu a masallacin ne aka ba abu za ka iya cewa kai kai kana da kace da Allah an bar wani abu a cikin masallacin nan nan wanda ya ga ya kawo shi shi ne a cikin masallacin kenan amma wai dan abu wai daga nesa ne aka je aka bar shi can waje ne ba masallaci bane aka ji aka fata wai aka zan ce da Allah an an bar wani abu a gidan wani ko kuma wani abu ya bace a gidan wani wanda ya gani da Allah ya je ya sanar a wajen ne unguwa kaza a mutum ya kace kada Allah ya sa a gashi malam ya kamar yi mana kace kada Allah ya sa a gashi da karfi ma kaga dama malam ce ai wannan manzo Allah ne ce da karfi ma kaga dama kaga dama kuma kawai ba abin a zuciya to kace da sa kada a gashi shikenan kace wannan manzo Allah yayi mana eh saboda kada kada kila irin abin da ya bace kan kila kila ko na babban wani ne na wani hamshaki ne ko kuma mai jama'a kana cewa Allah ya zaka da bace sai ka ji an maki kanan gurin a ran jawo fitana eh eh wanda ya hita buga zuciya ne kada Allah ta gane shi a shi kenan ba na'am وروينا في سيد مسلم أيضا أن an gure da tarbiyyar lawo anu an da jiran na shirya kilmar jira ji wani mutum ya yi shige a cikin masallaci fa kala sai ya ce man da a ilayya da jamilal hamara man da a ilayya ilayya man da a ilayya jamilal hamara wato sai ke cewa wanda ya kawo mana rakumi na ja wanda ya bace ma'ana shi da ya ce rakumi na ja ya bace wanda ya kawo mana shi ma'ana zai mai kyakkyawan abin ga eh ma'ana man wannan din man din na istifhami eh na istifhami ne kaman cewa man da a ilayyar jamala al'amara wane ne zai kawo ma raƙumi na ja da ya bace an fahimta man wane ne wanda zai kawo ma raƙumi na ja da ya bace eh to shikenan kafa kal nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace la wajarta kada Allah ya saka ganshi kada Allah ya saka samu inna ma buniyat masajidu lima buniyat lahu cewa dai an gina masallaci ne dan abin da aka gina shi da shi warawaina fi kitabi tirmidhi a rawaito a cikin littafin tirmidhi fi akhir kitabil buyu a karshen littafin kasuwanci minhu da gare shi an an abiyu da daga abiyu da radiyallahu anhu la kara masa yarda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajiya manzala sallallahu alaihi wasallam kala ya ce idza ra'aytum man yabiu aw yaftau idan ko ga wanda yake sayarwa ko yake cinikayya ma'ana yake saya a cikin masallaci fa kulu lahu ku ce mashi la abahallahu tijarata kada Allah ya bada riba a kasuwancinka wai da ra'ayatun manyan kudi in ga wanda ke cigi a fili a ciki dalatan wani in ko ga wanda ke cigi wani abu da ya bace fa kulu ku fada la raddallahu alayhi kada Allah ya mai maka da shi Allah tirmidhi tirmidhi yake hadisi hasan wannan fa hadisi ne kyakkyawa eh to yayi alhamdulillah